أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا نبينا محمد نبي الأم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فصل الرسالة العاشرة من الوصايا وأن وثيقة تقوم إتما وصية شيء من مدينة قولك لخمس وعشرين من ربيع الأول عام ألف وثلاثمائة وستة وخمسين إلى كافة الأحباب sai shi wannan takarda ta fito daga Madina Kaulak 25 ga watan Rabiu Sani shekara ta 1356 ina tura ta zuwa ga dukkan masoya duk inda suke bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin amma ba'du bayan haka sai shi fa azkat tahiyyatu wa nawamil wa nawamil barakati amma radi abdul khaliqati بفضل خالق الأرض والسماوات يؤم الأحباب حيثما كانوا ذكورا وإناثا من كاتبه إليكم محبكم المشفق إبراهيم بن حج عبد الله التجاني شيفا أذكر تهياتي غيسوا ركككم غيسوا ونوامل بركات دا البركة كما دلوا أما ردي أفضل الخليقات daga madadin mafificin halitta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bifalli khaliqil ardi was samawati da kyauta irin ta malishin ƙasa da sammai ya ummul ahbaba wannan takadda ta je ka game dukkan masoya duk inda suke ai su ma kanu duk inda suka kasance zukuran wa inasan mazan su da matan su min katibi daga wanda ya rubuta wannan wasiƙa ilaikum zuwa gare ku muhibbikum masoyin ku almushiki mai tausayawa waye shi ibrahima ibn alhaji abdullahi at-tijani حين إبراهيم كان حجب لا تجاني وبعد فإني أسأل الله تعالى أن ينظر إلى جميعكم بعين الرضا واللطف والمحبة والقبول سوى شيئنا ربما الله تبارك وتعالى أن ينظر إليكم يدوبا زوا غريكم أن ينظر يدوبا إلى جميعكم زوا ɗaukacinku gaba ɗayanku ya kalle ku bi ainihin rida da idaniya irin ta yarda wal lurfi da kuma samun sauƙi wal mahabbati da soyayya wal kabuli da karbuwa mana Allah ya kalli dukkan mutane da idaniya irin ta yarda mana ya yarda da su kuma ya sa musu lulufi a cikin dukkan lamarin su ya sa musu sauki kuma Allah ya kalle mu da ido irin na soyayya domin in Allah bai so ba ba za a so shi ba duk wanda yake son Allah Allah ne yake son sa in Allah bai so mutum ba zai iya son Allah ba wal qabuli da kuma karba Allah ya karbe mu domin sai wanda Allah ya karba sannan zai samu kusanci da Allah wa an yarzuka na wai ya kun cewa shi Allah ya arzuta mu da mu da ku duka buluban safiyatan zukata tsarkakakku wa azanan wa'iyatan da kuma kunnuwa masu kiyayewa wai wafiquna wai wafiqana wa iyyakum Allah ya datar da mu da ku gaba daya lima fihi ridahu a cikin abin da yaddan Allah yake ciki wa shingalana Allah ya shangaltar da mu wa iyyakum da ku duka Allah ya shangaltar da mu fi ma fihi naf'ud daraini cikin abin da zai amfani zai yi amfani duniya da lahira wa badu bayan haka sai ya shafa inni usikum bi taharatil ma'iyati ina muku wasiya da tsarki irin na ruwa mana yin alwala mutum in zai yi ibada yayi alwala wa irqani salawati da kuma kyautata salloli guda biyar din nan wa irqani wirdi da kyautata wirdin lazimi da wazifa wa tadabbaru qawlahu ta'ala ku kiyaye fadin Allah tabaraka ta'ala da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace warattilil qur'ana tartilan ka jera qur'ani jerantawa mana za ka karanta qur'ani karanta shi a hankali a naze al-muzammil aisa amara Allah ta'ala bi tartili yayin da ubangi tabaraka ta'ala yayi umarni a jera a jeranta karatun qur'ani wa akadahu bil masdari Allah ya karfafa wannan jerantawa da masdari yace rattilil qur'ana bai tsaya haka ba sai sai da yace tartilan tartila masdari ne al-mu'akkid mai karfafa nafsihi shi wannan masdari yana karfafa kansa ne rattilin tartilan yana karfafa rattilin ma'ana ka jera qur'ani ka karanta shi a zanake jerantawa razaqana al-fahama anhu ubangiji ya arzuta mu fahimta daga gare shi iya faɗa mu karba bimannihi da kyautarsa wa karamihi da baiwarsa wa alaikum bil isma'i lil wazifati kuma har yanzu ina horonku a dinga haduwa ana wazifa masharar rijali ku maza maza in za su yi wazifa su dinga yi wazifa a jam'i lan nisa'i ba mata ba mata ba sa jam'i su dai kowace ce ta yi wazifanta sai dai in za ta iya jin abinda masallaci yake faɗa na ko za ta iya bi ita ma ta samu jam'i amma jam'i da jam'in sallah da jam'in wazifa duk baya kan mata razaqana na'am ومن أخذ بما أمرته به فهو في دماني حيا وميتا cewa shi duk wanda ya karbi wannan umarnin da na umarce shi to lalle yana cikin lamana ta nayi masa lamana muna tare da shi hayyan ko ina raye wa mayitan ko bana raye shi ma ma shi ma duniya sallahi rasa muna tare da shi wala khawfa alaihi kuma ba zai taba haduwa da bakin shike da tsoro ba ba abin da zai tsorata shi rayuwarsa da duniya da lahira wala huzna ko ba zai taba haduwa da bakin ciki ba wassalam sai shi wannan shine karshe wannan wasiqa Ibrahima ibn al-Hajj Abdullah At-Tijani ko Ibrahim ibn al-Hajj Abdullah At-Tijani wanda ya aika da wasiqa kenan la falla bi fi darain amin yursal yursalu ila al-ahbab ma aika wannan wasiqa zuwa ga masoya duk inda suke ai su ma kano duk inda suka kasance bi wasilatil muqaddamin muqaddamai su tura musu wannan wasiqa فصل الرسالة الهادية عشرة وثيقة تقوم شائعة إتما دي من الوصايا سنذكين وصيوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين من مدينة كولك وأن وثيقة إتما تفضل لك مدينة كولك أواخر شعبان قرشين شعبان شكرا تدبو ليا دلري أكد همسين دسلالين آه والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والأسر وبنجي يارن ذي لزامني ويارن ذي لزامني من ذو صلى الله عليه وسلم وكما يارن ذي لدك زامني الله يشاء إن الإنسان دان أدم يفي كسر ينا شكين أسارة ينا شكين تابعوا إلا الذين آمنوا سيدي ورن لسك إيماني سوني باسا شكي وانا أسارة وعملوا الصالحات suka aikata ayyukan managarta su kada suka fita daga cikin wannan tabewa watawasau bil haqqi suke wasiya da junansu da da gaskiya watawasau bis sabri suke wasiya da junansu da yawan haƙuri usi kullu man yasma'u anni bil muhafazati ala ada'i farati ramadana to shi ina wasiya ga duk wanda yake ji na duk wanda yake karba daga gare ni ina masa wasiya ya kiyaye ba da faridan watan ramadan inda watan ramadan ya tsaya to duk masoyin shehu ya sani inda yana so ya zama yana tarayya da shehu duniyar lahirarsa to lalle lalle ya kiyaye rike azumin wata Ramadan allazi fihi qala ta'ala qala Allah ta'ala shi azumin wata Ramadan Allah ya tabaraka ta'ala da kansa yace ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah yace ya ku mu'minai Allah ya wajabta muku azumi kamar yadda ya wajabta azumi akan mutanen da suka gabace ku Allah ya yi haka ne saboda ku kasance masu tsoron Allah, masu kiyaye dokokin Allah. Faƙala ta'ala, Ubangiji ya faɗa har yanzu abin da ya danganci azumi, Allah ya ce shahar Ramadana, wata Ramadana shi ne waɗannan ayyaman ma'aduda din. Kwanaki da Allah ya ce gididdagaggun su ne shahar Ramadana, wa wata Ramadan, allazi unzila fihi alqur'anu wanda aka saukar da Qur'ani a cikinsa, hudan linnasi, shi Qur'anin nan shiriya ne ga mutane, wa bayyinatin min al-huda kuma hujjoji ne na shari'a wal furqani qur'ani kuma shi yake rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya da halal da haram da duk abin da ya kamata kaman shaida minkum shahara duk wanda ya halarci lokacin da wata ya tsaya aka ce wata ya tsaya mutum yana zaune yana lafiya sa kalau fal yasumhu ya azumci wannan wata in ji Allah wa anu sallallahu alaihi wa sallama shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce buniyar islamu ala kamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi wa iqamis salatu wa ita'i zakatu wa sawmi ramadana wa hajjil baiti manzo sallallahu alaihi wasallama yace an gina musulunci akan shika-shikai guda biyar yace shaidawa ba gaskiya ba wanda ake bautawa babu sarki wanda ake cancanci a yi masa ibada sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne da kuma tsaye da sallah da yinta a cikin lokacinta da yinta da sharuɗanta da ba da zakka idan zakka ta kama mutum ya san yadda zai fita zakka ko ta menene ma ya fitar da azumta wata ramadan haka manzo Allah sallama shi azumci wata ramadan yana daga cikin farillai da Allah ya farlanta wa dan adam wa hajjil bait da kuma hajjantan ɗakin Allah amma shi sai gonda yake da iko wa annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salasun man hafizahunna fa huwa waliyun haqqan wa man dayahu فهو ولي حقا ومن بياهن فهو عدوي حقا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu uku duk wanda ya kiyaye su wannan masoyina ne da gaske duk wanda ya tozarta su kuma makiyina ne da gaske wayanne ne guda uku annabi yace as-salatu yin sallah duk wanda ya rike sallah masoyin annabi ne annabi ma masoyin sa ne was-sawmu wanda yake azumin wata ramadan masoyin annabi ne annabi ma masoyin sa ne wal janabatu wanda yake kula da wankan janaba masoyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ma masoyin sa ne wa wa annu sallallahu alaihi wasallama har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wato wanda wanda ya biyo ya rike wayannan guda uku annabi yake masoyin sa ne wanda kuma ya watsi da su ya wulakanta su baya kula da sallah ko baya yin ta cikin lokacin ta baya kula da azumi baya kula da yadda yake wankan janaba annabi yake shi ko makiyin sa ne to saboda haka mutum sai ya zaɓi inda yake kenan wa anu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah har yanzu ya ce liman qala lahu murni bi amalin yafawni wannan yazo ya ce annabi ka umarce ni in aikata aikin da zai amfane ni mana ya rasulullahi manzo Allah ya ce masa alayka bis sawmi kari azumi kari azumi fa innahu la masila lahu azumi ba abin da yake kama da shi in ka kiyaye kari azumi to lalle zaka aiki zakai aiki da zai amfane ka domin shi azumi yana karya dukkan abin da zai jawo mutum matsala a cikin addini ko a cikin rayuwa idan mutum yana yawaita azumi to Allah zai karya masa sha'awarsa zai karya masa duk wani abu dai wanda ba shi da amfani wa anu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce game da azumi dai man sama ramadana imana wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi annabi ya ce duk wanda ya azumci ta ramadana saboda imani da neman kusanci da Allah to lalle mutumin nan Allah zai gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubinsa duk abin da ya aikata to na laifi idan da ya kiyaye azumin wata Ramadan to Allah zai yafe masa zunubansa gaba daya wa anu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah har yanzu ya ce game da azumi idza dakhala ramadanu futihat abwabul jannati wa ughliqat abwabu jahannama wa sulsilatit shayatin annabi ya ce idan wata Ramadan ya tsaya za a bude dukkan kofofin aljanna saboda waɗanda suke azumi sun cancanci su shiga saboda wa ungul gara babu jahannama kuma za a kulle kofofin jahannama wuta kuma za a kulle ta saboda ba za ta samu fasinja a lokacin ba lokacin wata ramadan masu yin azumin wata ramadana to babu su babu babu su ba ba wutar jahannama kuma wasul silati shayadinu za a daura shaydanu saboda kasu dinga halaka al'umma sai sa ma cikin wata Ramadan da za ka samu mafi yawa kowa da kowa za ga yana kula da ibada yana kula da sallah yana kula da ibada saboda shine yake nuna cewa shaydan ɗinsa a daure ne inda shaydan ɗinsa a sake ne da ba zai iya yi ba yanda sauran lokuta da ba Ramadan ba yake aikata abin da ya ga dama to da da dai ba daure masa shaydan ɗin ba da cikin azumin Ramadan ɗin ma ba zai iya yi ba amma da yake an daure shaydan ɗin to zai iya yin azumi kuma zai iya ayyuka duka na alheri wa annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man afdara sa'iman kan lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yunqasu min ajri sa'imi shay'an duk wanda ya ya mana ya bawa mai azumi abin bude baki ya sace yayi bude baki Allah zai ba shi ladan azumin mai azumi kuma ba za a rage wa mai azumin ladansa ba a cikin kyautar Allah ne wannan ya samu ladansa na azuminsa cikakke wancan wanda ya bashi yayi bude baki shi ma sai a bashi lada kamar wanda yayi azumin ko mai azumin ba rage masa komai ba kaga da an rage masa ne shine zai jaushi to ba rage nasa ba kuma wancan shi ma ya samu ali kulli shay'in zakatun wa zakatul jasadi as-sawm manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace komai yana da zakka zakkan jiki shine yawaita azumi idan mutum yana azumi musamman azumin farila azumin wata ramadan idan mutum yana yi to yayi wa jikinsa zakka wancan kuma zakkar da ake zakkar dukiya ne wa siyamu nisfu sabri manzo Allah sallama yace a azumi rabin hakuri ne idan mutum azumi rabin hakuri ne idan ka ce in Allah ya ce as-sabru yana yawan ambaton hakuri ya yi da zina amanu ista'inu bis sabri wa salati ya ku mu'minai ku nemi taimako bis sabri da yawan hakuri domin sai kai hakuri za ka yi ibada sai kai hakuri sannan za ka kiyaye sabawa Allah sai kai hakuri za ka zauna da Allah lafiya ka zauna da halittar Allah lafiya sai kai hakuri za ka zauna da ƴan uwanka lafiya sai kai hakuri za ka zauna da makotanka lafiya sai kai hakuri sannan za ka zauna da kowa da kowa ma lafiya to wannan hakurin rabinsa shi ne yin azumi. Anu sallallahu Alaihi wasallama, manzo Allah sallama haka ya ce, wa samu fi badil buldani, abdul min samu fi badiha, bai sami kuwati dini fi mahallin wada fi fi mahallin. Azumi a wasu garuruwa ya fi daraja akan azumi a wasu garuruwa. Dalili wani garin zaka samu akwai addini yana da ƙarfi a garin. To kaga yin addini yana da ƙarfi bayan azumin da kake yi ko zaka samu wasu ayyuka na alheri kana yi. wani wani waje ko zaka samu addinin ba shi da ƙarfi to kaga can ko ba mamaki sai dai azumi kawai mutum zai yi ba zai samu yayi wani abu ba to kaga wanda yake azumi a inda yake da ƙarfin addini zai fi samun riba riba akan wanda yake azumi wajen da addini yake da rauni yadullu alaihi ma ruwi anhu sallallahu alaihi wasallama wannan abin da ya shirya da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan hadisi shine hujja na cewa idan kai azumi a garin da ake ibada garin da yake da ƙarfin addini zaka samu lada fiye da wanda yayi azumi a garin da ba addini annabi yace ramadanu fil madinati khairun min alf ramadana fi siwaha fi ma siwaha annabi yace kai azumi wata ramadana cikin madina cikin garinsa yafi kaje kai azumi dubu ba a madina ba in kai azumi a madina kowane azumin ka ɗaya ya fi azumin da za ka yi a wani gari sau dubu. To kaga kenan me yasa saboda Madina ta fi ko'ina saboda Madina ba, ba kafiri ma duk musulmai ne. Wal jumu'atu fil madinati khairun min alfi jumu'atin fi fi ma siwaha min al buldani. Annabi yace kai juma'a ɗaya a cikin Madina ya fi kai juma'a dubu a cikin wani gari wanda ba Madina ba a cikin dukkan garuruwan duniya. To kaga kenan tun da haka ne a sai idan ka yi azumi a garin da yake da ƙarfin addini, to ya fi ka yi azumi a garin da ba shi da ƙarfin addini. Wani sallallahu Alaihi wasallama, manzo Allah har yanzu ya faɗa game da azumin wata Ramadana, yake sayidu shuhur Ramadanu, shugaban watanni shi ne wata Ramadana, wa zama ha hurmatan zulhijjati, wato watan da ya fi sauran watannin girman samun lada shi ne zulhijja. domin a ciki aikin haji yake a ciki tsayuwar arfa take a ciki wannan goma na na farko din nan suke to falaloli ne a ciki to saboda ka samu ai aikin ibada samu lada da yawa zulhijja ne amma shugaban watanni kuma ramadan ne fasma uli awamirillahi wa rasulihi cewa she ku ji ku saurari umarce umarcen Allah kuma ku ji umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إن طريقة الشيخ التجاني رضي الله عنه طريقة الشيخ التجاني رضي الله عنه التي نحن عليها وندمك كنت ليس با قوم أشكين طريقة إلا امتثال ما أمر الله ورسوله با أبن مكي سيم بي أبن الله يأي أمرني منظم الله صلى الله عليه وسلم يأي أمرني وترك ما نهى الله عنه ورسوله منا برين دو أبن الله يهنا دو أبن منظم الله صلى الله عليه وسلم يهنا با ما يي saboda haka batijani shine shikakken batijani wanda yake bin dukkan umarnin umarnin Allah har na mustahabbi ma yana yi ba wai na farilla kadai ba har na wanda ba na farilla ba na mustahabbi ma to zaka samu batijani yana lura da su yana kula da su kuma yana kiyaye duk abin da Allah ya hana yana kiyaye duk abin da manzo Allah sallama ya hana fa wani imtasal awamira wanda ya bi umarce umarcen Allah wa taraka nawahiya ya bar hanhanin Allah fa huwa minna shi yace namu ne batijani ne mun yarda da shi wa man la fala wanda yake shi batijane ne baya kiyaye abubuwan da Allah ya umarni baya barin abubuwan da Allah ya hana to ya sani shi ba namu bane ba batijane bane ba ruwan dariƙa da shi ba ko da ya ce shi da ruwan sa da rigar to ita da rigar ba ruwanta da shi kuma ko ya ce shi na shehu ne ba ruwan shehu da shi saboda haka shehu tijani ma baya kaunarsa baya bukatarsa shehu tijani radiyallahu anhu da yace mutum biyu kar ma a bashi dari kar a ba su dariƙarsa yace yaron da baya yi wa iyayensa biyayya kar a bashi dariƙarsa yace matar da ba ta yi wa mijinta biyayya kar a ba ta dariƙarsa yace dalili yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan in dai ba sun tuba ba wuta ne yace ba yanda za a yi annabi yace wani dan wuta ne in ce zan dauke shi in kai shi aljanna yace ba zai yi ba saboda haka duk wanda shine sharadin ma shiga dariga dole in mutum namiji ne ya ce masa yayi wa iyayensa biyayya sannan a bashi dariƙar in bai dauki wannan sharadin ba ba za a bashi dariƙar ba idan mace ce za a ce mata ta yi wa mijinta biyayya in ta karbi wannan sharadi za a bata dariƙa in bata karba ba ba za a bata ba qala ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala ya ce a cikin qur'ani فليحذر الذين يخالفون عن امره an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim lalle allazina wajanna yukhalifuna an amrihi wanda suke saba wa umarnin Allah wal yahzar su kiyaye an tusibahum fitnatun lalle wata fitna za ta same su ma'ana bala'i zai same su duk wanda baya kiyaye umarnin Allah to zai hadu da masifar da ba zai iya daukanta ba ko kuma wata azaba mai radadi a lahira fitnatu kuma a duniya ne ko ya hadu da masifa a duniya ko kuma azabar lahira ta same shi mai radadi Allah Allah Allah ibadallahi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah bayin Allah fa hazaru malikal ardi was samawati ku kiyaye sabawa mamallakin tsassai da sammai shi din nan ba ba sarkin gari ma ake kiyaye shi saboda ana tsoron sa balle wanda ya halitta ya halitta sammai ya halitta kasai ya halitta abin da yake cikin su duk abin da wani ya samu ko wani abu to shine yake bayarwa to ku kiyaye shi hum bi yadihi al-manafi wa ad-darratu Allah nan shine wanda dukkan amfani a hannunsa yake in ya baka ka amfana wal madarratu dukkan shutar shuta ko kuma wahala a hannunsa shi yake bayarwa idan mutum ya ki masa biyayya to Allah zai iya hada shi da abin da zai shutar da shi ya wahal da shi wahala da ba ta da iyaka wal hasanati wal hasanatu was sayyi'atu duk kyawawan abubuwa daga Allah suke duk miyagun abubuwan da sakamako da zai samu ba wanda ya ƙi bin Allah, to duka suna hannun Allah, idan mutum ya ƙi bin Allah, Allah zai haɗa shi da munanan abubuwa ya rasa yadda zai yi da su. Walahul hamdu fil ula wal akhirati godiya ta tabbata ga Allah a farko da ƙarshe a duniya da lahira da farko da ƙarshe komai da duk abin da za ka yi farko ma ka gode wa Allah ƙarshe ma ka gode wa Allah shine ma malamai suka ce idan kana son addu'ar ka ta karɓu kafin ka fara ta kaiwa annabi salati in za ka rufe ta kaiwa annabi salati Allah karimi ne in kai fara da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai yi wa annabi salati Allah bai karbi salatin ba to kai salati a farko kai salati a ƙarshe ka faɗi buƙatar ka zakiya to wannan buƙatar bayan da za Allah ya dauki salatin farko ya dauki salatin ƙarshe ya jefar maka da buƙata a shi karimi ne in zai dauka gaba ɗaya zai dauka yanda ya dauki salatin annabinsa haka zai dauki bukatar ta kama kuma in Allah ya dauki bukatar ka ta biya to shine kuma dama mai biyan bukatar to ya shaqulu qawli ina fadi wannan magana wa astaghfirullah li wa lakum ina nema mana gafara gaba da ni da ku duka wassalamu ala kulli ala kulli man huwa minna wa ilaina amin shi ya tabbata kan dukkan wanda yake tare da mu duk wanda yake da wanda yake ya fuskantar da lamarinsa zuwa gare mu وفقنا الله لما يحب ويرضى Allah ya datar da mu zuwa ga abin da Allah yake so, zuwa ga abin da Allah ya yarda da shi, wadawa bi mannihi qulubanan warda, Allah ya warkar da qulubana zukatan mu almarda marasa lafiyan nan bi mannihi da kyautarsa. Allah ya yi mana kyauta da warkar da zukatan mu daga ciwo, ciwo kowane irin ciwo ma, ciwo na zahiri shine ciwo na zahiri dai shine wanda ake gani mutum bai da lafiya ya je wajen likita. Da ciwo na baɗini shine miyagun abubuwa hasada girman kai in mutane yi da mutane da sauransu duka dai Allah ya warkar da zukatanmu daga wayannan shirzuka amin yace akokum masu dan uwanku ne almushigu mai tausayi Ibrahimu ibn al-Haji Abdullahi at-Tijani shine Ibrahim dan Alhaji Abdullahi batijani nan da dafa Allah bihi Allah ya sassauta yayi masa sauki wa bi ahbabihi da masoyansa duk inda suke amin ina karshe wannan alhamdulillah الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين